بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 21 ga watan Rabi'ul Tsani Rabi'ul Akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 74 cikin jerin darussa daga littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية واللفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وينجي يغفى تامسا شيخ الإسلام ابن تيمية يا رسولي الشكرة تقريبكوي da 28 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci Allah ya saka wa ibn taymiya da alkhairi zamu tashi a inda mala yake fada daga shafi na 197 a wannan nuska ta hakikin su wato al-allama Bakar Abdullahi Abu Zaidin da kim ɗinsa na malamai Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ji kan al-Imam Bakar Abu Zaid shafi na 198 da bakwai amin a inda malam yake cewa wa hallahum an ya'fu an diyati bighairi ridal qatil fihi khilafun mashhurun bain al-fuqaha wa laysa lahum an yaqtulu ghayra al-qatil la min qabilatihi wa la min ghayrihim qala Allah ta'ala ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا قالوا في التفسير لا يقتل غير قاتله yana ci gaba da yi mana bayani akan ainihin matsala da ta shafi al'amarin hukuncin kisa wato ya zo yana bayani akan hukunce-hukuncen abubuwa na wato haƙƙin ɗaiɗaiwan musulmi dangin kisa ko ƙazafi ko makamantansu shi ne fara magana akan kisa saboda haɗarin da ke cikinta da irin girman zunubinta a baya mun ji bayanai akan haka sai zo yana magana kuma akan abinda musulunci ya tanada game da wanda ya fada cikin wato zunubi na yin kisan kai shine yake cewa wahal lahum an ya'fu an diyati bighairi zalqatil ko ya halasta waliyan jini su yafe ainihin wato diya ba tare da yaddan wanda ya kisan ba ce sun yafe yace fihi khilafun mashhurun bainal fuqaha akwai sabani sananne tsakanin malaman fiqh na mazhabobi game da wannan mas'ala wasu suna ganin ba zai halasta haka ba wasu kuma suna ganin zai halasta walaysa lahum an yaqtulu ghayra alqatil kuma baya halasta ga waɗanda suke waliyan jinin mutumin da aka kashe bisa zalunci bai halasta gare su ba su kashe wani wanda ba shine ya kashe musu dan uwa ba irin yadda ake a jahiliya la min qabilatihi kar su kashe wani ɗan ƙabilar mutumin da ya kisa wala min ghairi ko kuma wasu shi a jahiliya idan aka yi kisa idan aka zo ɗaukan fansa ana yin kan mai uwa da wabi ne kawai za a kashe duk wanda aka tara yadda kaga dai misali ƴan daba da ƴan tauri da ƴan kalare suna yi idan suna rigima tsakankanin su suna ɗaukar fansa akan duk wanda suka same shi wato ya gitta hanyar su ko tsautsayi ya faɗa mishi to Allah ya hana wannan qala Allah ta'ala Allah yace wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta jinin ran sai inda da dalili na gaskiya ma'ana sai wanda ya cancanta a shar'ance hukunci ya hau kan shi babu wata shubha alƙali yanke masa to shine za a iya kashe shi wa man qutila mazluman wanda aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li walihi sultan sultanan to mun baiwa majibincin shi karfin iko fala yusrif fil qatl amma kada ya zake wajen kashewa ko dai yin musula yana daga cikin zakewa ma'ana wulakanta gawar ko kuma kashe wanda ba shine yayin laifin kisan ba ko kuma kashe wato fiye da mutum guda wanda ya kisa mutum ɗaya ne wanda aka kashe mutum ɗaya ne amma sai a kashe mutum fiye da guda to wannan da yana cikin fala yusrif fil qatl har ila yau ana karanta shi fala yusrif da kuma fala tasrif kamar yadda ibnu amir da hamza da kisai suke karantawa a kira'arsu a fala tasrif fil qatl sai zama ma'anarsa ya kai alƙali ko ya kai wanda aka baka dama kada ka yi kisa da yawa sai zama ma'anar shi in akwai yadda za a yi ya zama an koma zuwa ga diya an haƙura da kisa to shi ya fi ya ce innahu kana mansura lallai shi wanda aka kashe to shari'a ta ba shi goyon baya shari'a ta ba shi doka a hannun shi ta taimake shi qalu fi tafsiri malamai suka ce game da tafsirin wannan wajen la yaqtul ghayra qatili abinda ake nufi shine kar ya kashe sai wanda ya kashe masa din kamar yadda muka ambata haka suka kasance suna yi a jahiliya wajen ainihin wato kashe koma bayan wanda shine ya laifin wa nabi shuraihin al-khudai قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو شريح الخدائي الله ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man usiba bidamin aw khaylin aw khabalin wal khabalu al jirah wanda aka ji masa ta hanyar zubar da jini ko a ji masa rauni fa huwa bil khiyari to yana da zabi baina ihda salasin ya zaɓi ɗaya daga cikin abin da ya gabi ya fi so daga cikin options guda uku fa'iza arada fa'in aradar rabi'ata faƙudu ala yadai in ya ɗauki wani wato ra'ayi na hudun waɗannan guda ukun to a hana shi an ya ƙatula ra'ayi na farko shine a rama kisan a yi ƙisasi auya afuwa ko kuma ya afuwa ya yafe aw ya akhudha diyata ko kuma ya karbi diya sune ɗayan uku din to duk abinda ba wannan ba idan yace zai yi to kar a bashi dama yi faman fa'ala shay'an min zalika fa'ada wanda ya anshi diya ko yayi afuwa ko ya rama kisan da aka yi masa sai kuma ya dawo yana so ya sake yin wani abu kwatankwacin ɗayan ukun nan ko wani abu na ɗaukan fansa fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha yace lalle wannan yana da wutar jahannama zai tabbata a cikinta mukhalladan fiha abadan har abada in ya shiga wuta ba zai fito ba rawahu ahli sunan malamai masu as-sunan suka ruwaito shi salima abu dauda da ibnu maja da daraqutni da al-imam al-baihaqi haka da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa dukkanin su sun ruwaito wannan hadisin inda yake malamai sun yi magana akan isnadin su cewa yana da rauni wallahu ta'ala alam amma shi da al-Imam Tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa mai inganci wannan zancen haka yake a cikin wata nuska ta al-Imam Tirmidhi faman qatala ba'da al-afwi aw akhadha ad-diyyati to wanda bayan yayi afuwa ya dawo ya fasa ahuwan yayi kisa ko bayan ya karbi diya ya dawo yana so yayi kisa ko yayi kisa fa huwa a'azamu jurman mimman qatala ibtida'an wannan laifin shi yafi laifin mutumin da yayi kisa tun farko din wani yayi kisa an biya diya ko an rama kisan sai dan uwan wanda aka yi kisan aka yi wa kisan sai ya zo shi ma yana so ya kashe wannan da ya bada diya ko yana so ya kashe wani aboki ko dan uwan wannan da ya bada diya to wannan laifin da yayi in yayi wannan kisa ta biyu to laifin shi yafi laifin wanda ya laifin kisa yace hatta qala ba'dul ulama har wasu malamai ma suka ce innahu yajibu qatluhu haddan idan an kama mutumin da yayi kisa bayan an biya shi diyar kisan da aka yi wa dan uwansa za a kashe shi ne a matsayin haddi ba a matsayin kisasi ba yace wala yakunu amruhu ila awliya'il maqtul ba za a ce to shi ma a danka shi zuwa ƴan uwan wannan mutumin da ya kashe din nan ba a'a al'amarin na hannun hukuma ta kashe shi kawai shine hukunci qala Allah ta'ala Allah yace kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الله يتي أتكن سورة البقرة كتب عليكم القصاص ياكو الأمة تمن ذا الله صلى الله عليه وسلم أن وجب تامكو أن فرلن تامكو راموا في القتلى game da waɗanda aka karkashe alƙatla ana ce mishi ta'aniful jam daga qatil a ce qatla kamar yadda za a ce jarih jarha haka ahmaq a ce hamqa haka irin wato sari' a ce sar'a da ire-iren su ana ce mishi ta'aniful jam'i a mai da kalma ta zama kamar sunan mace saboda a samu mai da ita wato jam'i Allah ya ce an rubuta muku an wajabta muku ɗaukar fansa da ramuwa game da waɗanda aka kashe alhurru bil hurri wanda ya kashe ɗa shi ma a kashe shi wato ana buƙatar tamasuli kenan wal abdu bil abdi a kashe bawa in ya kashe bawa wal unsa bil unsa a kashe mace in ta kashe mace ƴar uwarta faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda yayi kisa sai aka yafe mishi abin da ya kashe na ɗan uwansa musulmi kaji da aka Allah ya kira shi da ɗan uwansa fattiba'un bil ma'rufi to abu sawu a karɓo abin da aka ce za a bayar din nadiya bisa abin da ya dace da shari'a wa ada'un ilayhi bi ihsan kai kuma da abin yake kanka ka biya cikin kyautatawa zalika takhfifu min rabbikum wa rahma wannan abin da aka kawo na sassauci mutum yayi kisa amma aka bai wa ‘yan uwan wanda aka kashe dama su yafe masa a koma zuwa ga diya maimakon shi ma a kashe shi to wannan rangwame ne da Allah subhanahu ta'ala yayi a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tausayi ne Allah subhanahu ta'ala ya kawo wannan yana daga cikin khasa'is na ainihin addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sauran addinai ba su da wannan wato rangwamen da aka samu Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman itada ba'da zalika falahu azabun ali wanda ya dawo ya ta'addanci bayan an yi ramuwa ko an yi ainihin wato diya ya dawo ya kashe wani wanda ke da alaka da wancan da ya kisan Allah ya ce to wannan ya da azaba mai radadi to shine inda malai yake cewa wato zai shiga wuta ne har har abada ranar alkiyama Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ya ku masu hankali ya ku masu zurfin tunani ku sani Allah subhanahu ta'ala ya sanya muku rayuwa a cikin kisasi la'allakum tattaqun idan kun bi wannan doka ta Allah za ku samu jin tsoron Allah ma'ana a cikin kisasi akwai wanzar da rayuwa ta zaman lafiya ma'ana tun farko idan mutum ya san in yayi kisa za a kashe shi to zai ki yin kisa saboda tsoron ka a kashe shi kaga ya rayu ya bar sauran mutane sun rayu idan mutum ya san cewa bayan an yi kisa kisan kai za a kamo wanda ya kisan kan arama a kan shi ƴan uwan wancan da aka kashe za su jira su ga abin da za a hukumanci ba su ɗauka doka a hannunsu ba ballantana al'amari ya zama kisa da ramuwa ramuwa da ramuwa a ita kashe juna irin da yake a jahiliya da haka ta wannan fuska shine abin da ake yi da cewa kisasi ya zama yana wanzar da rayuwa dama ita doka asali ana yin ta ne don ta hana mutane aukawa ga laifi in kuma aka samu wanda ya taurare ya ƙi ganin girman doka ya auka ga laifin to sai a yi mai hukunci don mutane su gani su firgita su a zauna lafiya ga baki ɗaya dukkanin dokoki ma amfanin su kenan aslan amma yayin da ya zama ba a aiki da dokoki suna nan a rubuce suna nan an tsara su a cikin panel code a cikin constitution a cikin kaza a cikin kotun shari'ar musulunci duk akwai su waɗannan dokokin amma ba a aiwatar da su yau sharaban da ka ji labarin wani gashi ya yi kisa an rama a kan shi tare da cewa kuma kullum ana jin labarin kisa ɗin miji ya kashe mata mata ta kashe miji wa ya kashe ƙani ƙani ya kashe wa maƙwabci ya kashe maƙwabci sauri ya kashe budurwa abokin kasuwanci ya kashe abokin kasuwanci shi duk wannan mushajin labarin irinsu kuma za a zo yan sanda su kama mutum a yi bincike a kai shi kotu alkali ya yanke hukunci ya ce lalle wannan laifi ya tabbata a kan shi ma'ana a pronouncing din shi guilty sannan a prescribing punishment a kansa amma ba a zartarwa a nan ƙasar tamu waye taɓa jin labarin fiye da shekara talatin da suka wuce cewa a wata jiha ko a wata kuta tarayya an zartar da hukuncin kisa akan wanda ya kisa babu shakka wannan abu ne nadir jiddan in ma yana faruwa to wannan yasa sai ake ci gaba da yin kisa wani ma zai yi kisan ma ka ganshi ya fito ya ci gaba da yawo wato a matsayin da mai yanci kamar kowa wani sai dai ya canza gari kawai ko ya canza suna ko ya canza kama ko ya canza takun shi shikenan sai dai a lahira su kuma ƴan uwan da aka kashe shikenan an cuce su amma da ƴaƴan shi marayu matan shi zawarawa an cutar da iyayensa ko ƴan uwansa ko wanda suke rayuwa tare da shi in wani a cikin sa ya attempt din wani abu ma sai a kama shi a kulle shi to wannan shi yasa kisa ya ci gaba da samuwa a cikin mutane domin da ji a baya laifin da ke kai da aka ya kai musulmi ko da ba za a yi maka hukunci a duniya ba wanda yi maka hukuncin a duniyan ya fi sauki ka tuna irin azabar lahira da narko da Allah subhanahu ta'ala yayi alƙawari ga mutumin da ya kashe musulmi ko ya kashe kafirin amana ba tare da cancantar kisa ba wanda mun ji shine laifi ɗayan biyu da Allah baya gafartawa ya shahara mun san Allah ya faɗi cewa baya gafarta wanda ya mutu yana shirka to haka nan kuma hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu ta'ala baya gafarta wa wanda ya kisan kai kamar yadda ayatul qur'ani ta nuna ina fata mun gane wannan ya kamata matsayinka na musulmi wannan ya hana ka ya jan ya rike hannunka kar ka yadda ka zubar da jinin wani musulmi Allah ka tsare mu malam yace qalal ulama'u malamai sun ce inna awliya al-maqtuli taghli qulubuhum bil ghaib masoya majibintan mutumin da aka kashe zuciyarsu na cike da bakin ciki da hikidu hatta yu'assiru yu'assiru hatta yu'siru an yaqtulul qatila wa awliya'ahu har inda za a ba su zabi sanda akai kisan kai ƴan uwa da masoya da iyalan mutumin da aka kashe da zalunci za su ji damuwa da bakin ciki in aka ce ga wanda ya kisan ba za su hakura su ce sa an shidiya ba ba za su taba hakura ba yanzu mu nan jama'a mu kwatanta sanda aka kashe malal albani namu Allah ya gafarta mishi ya kake ji cikin dare nan da mun ga wanda ya kisan nan babu yadda za a yi mu kyale shi duk abin da zai faru sai dai faru in garin nan zai rikice da yaki sai dai rikice in wani yayi hankali wani ba zai ba ba haka bane to haka wannan bakin cikin da kaji sanda aka kashe wani wanda kake so shi zai hana ka zama kana da kyakkyawan tunani ko hangen nesa da haka dole hukuma ta shigo tsakankani saboda an bar abin zai zama fauda sai hukuma ta shigo tsakankani ta ta kama wanda ya laifin ta aje shi tukunna ta zo ta yi bincike ta tabbatar da faruwar laifin ya aka yi faru kafin nan bakin cikin ya ragu a zukatan masoya da waliyan jinin ina fata mun gane hikimar hukuma hikimar shari'a to sannan sai a ba su zabi a lokacin hankalin su ya dawo jikin su kunji kunji yadda aka yi wane ya kashe dan uwanku kuma gashi nan yayi itirafi cewa shi yayi ko bai itirafi ba shedu sun tabbatar me kuke so ga zaɓin da shari'a ta baku guda uku ko dai a kashe shi kamar yadda ya kashe muku dan uwa ko ku an shi diya diya ita ce raƙumi ɗari ko kimar su ko kuma ku ce kun yafe mishi gabaki ɗaya ku bashi wanne kuke so idan ɗayan su ya zaɓi wani abu wanda ba kisa ba to ba za a yi kisa ba domin kisa shine mafi tsanani to ko da a ce su tara da sun ce kisa sai wani a cikin zai ce a ni na fi son kuɗin nan gaskiya shikenan dole za su hakura sa shi kuɗi sai dai su gida su da mare shi kawai abin nan na fata mun gane wannan bil munasaba ran na akwai gyara da Malam Hamid ya mana anan cikin bayanin da muke cewa kada a kashe wani dan yayi kuskure cikin raha sai nake cewa koda an kama barawo a dan bubbuge shi kawai ma'ana wannan ba shari'a bane na fata mun gane wannan na faɗa ne cikin raha saboda na san zai wuya mutane su kyale shi kwarto ne ko yau ka kwarto mai mata zai wuya ya cewa kai bari ya runguma hannu kai mai Allah isa ko ba haka ba amma ba ai shari'a ta bada dama ne tace ai ta dukan shi ba abin da yafi shine a kama a kai shi gun hukuma to amma ka sai kamar da muka wannan kwatancen zuciya ba za ta iya jurewa ba wannan lokaci zuciya ba kowa bane wanda ma zuciya ta jure to za a dauka ma wannan wani wanda ya yadda zuciya shi ne kare ta kare ya dauke Allah shi kyauta to dan haka sai a wato malai ya ci gaba da cewa wa rubbama lam yardu bi qatl al qatil wasu wasu ainihin wato a masoyan ba ma za su haƙura kawai su tsaya iya kashe wanda ya kashe musu ba za su haƙura ba kamar yadda ne wannan kwatancin jama'a ina kwata saboda dukkan mu nan mun shaida wannan abu kuma mun jira bakin cikin da muka ji inda za a kama wanda ya kashe mala albani Allah ya gafarta mishi ko malam Ja'far da aka kama shi misali sai aka ga dan uwan suwana ne dan aqida kaza ne ko dan tafiya iri kaza ne to ai duka masu wannan aqida sun shiga magana za za a fara bin su gida gida ne ana kashe su ba haka bane a ce misali sai aka gana dan shi'a ne to duk wani wanda aka yi wa tambarin shi'a a dana za ku na gidan shi kun gane abin da ke ba yana cewa haka ne doka ba a amma wannan shine abin da zai faru a dabi'anci to dan haka sai yace kaga wasu ba za su hakura ba ko ba za ma su tsaya akan wanda ya kisan ba sai sun kashe duk wanda ke da alaka da shi bal yaqtuluna kaseeran min ashabil qatil za a kashe da yawa daga cikin wanda suke mutanen wannan da ya kisan ne ka sayyidul qabila kamar shugaban kabilarsu wa muqaddami ta'ifa da jagoran wannan kungiyar lokacin da aka yi zaben 2011 aka fara rigima ana kashe mutane duk wanda aka ce dan jami'a kaza ne ko ba bai a buge shi ko dan gari kaza ne kai wasu ma a wani gari an ce lamban motan garin su shugaban zaben farfesa jiga lambar da aka yi da mota lambar jiga kawai shikenan sai a kona mota saboda mutane sun riga sun fita daga hayyacinsu ai motar garin su je gari halama mutum bai san jiga ba hala ya je neman lamba ne bai samu da yake so ba aka bashi kebin jiga kaga ya shiga magana wani hausa za a ce in bai iya ba a buge shi a ce dan bayar sai kaga dai wannan shi hankali bai bai taso ba ko wani ma ya riga ya fita daga jami'a PDP take kowa cici shi ma da haka an kona mai gida an ce ai ƙarya yake munafiki to duk irin wannan abin yana iya faru idan mutane suka zama sun fita daga cikin hayyacin suna cikin rudani da damuwa suna cikin irin wannan yanayi za su kashe shugaban wannan mutanen ko wani jagoran su fa yakunul qatilu qad itada fil ibtida'i sai zama shi wanda ya kisan yayi ta'addanci a karan farko wa ya ta'adda haula'i fil istifa'i su kuma waɗannan sun yi ta'addanci a wurin daukan fansa kama kana yaf'aluhu ahlul jahiliya kamar yadda ake a zamanin jahiliya haka ake irin wannan kisa da maida fansa da maida fansar fansa da daukar fansan fansa haka za a yi ta yi an kashe musu wani a zo su ce ba su yadda ba sai dai a ba su za su zaɓa masu ce to diyar shi shine mutum goma mutum goma nan kuma da wane da wane da wane muke so a bamu mu kashe su kuma nan ce to wallahi ba za mu ba da su wane da wane a kashe ba za ka sai dai duk abin da za a yi haka kuka ce eh to shikenan a je a ci gaba da yaki a yi shekara da shekaru ana yaki wannan su kai farmaki wannan su dau fansa wannan su dau fansar fansa akwai yakokin da aka shekara 40 30 kai wasu yakokin sai da musulunci rusa na aka sulwanta su kuma akan wasu dalilai wanda ba su kai sun kawo ba Allah ya tsare mu yace wa kama yaf'aluhu ahlul jahiliya al-kharijuna an sharia fi hadhihi al-awqat kamar yadda kuma mutanen jahiliyyar cikin musulmai suke aikatawa a wannan zamani namu zamanin ibn taymiya kenan kamar yadda mun ga haka a wannan zamanin namu a yin shekarun baya a garuruwan namu na kasashen Hausa akwai yan ta'adda yan yan yan sara suka yan tauri yan daba yan kalare yan mage yan mai ga sunan iri daban-daban sunan da ake sa musu gurgudan garin da suke ko irin yankin da suke zaka ga suka rabu kungiya kungiya anguwa anguwa gari gari irin yan kura da yan da kwarigo fita kai wa junansu farmaki fita jima junansu rauni a nan zariya kaga an ce da yan kofar doka da yan tudun wada da yaran malam ali da yaran malam isu haka su ta kashe junansu da an ta yi wannan a nan a nan garin duk yawancinmu da wayenmu da da shekarunmu mun gani akwai anguwar da ba ta shigun muku ko da kai ba dan taurin bane amma idan kai dan anguwa kaza ne baka isa ka shiga wata anguwar ba ba a shiga to wannan kaga jahiliya ce a cikin musulunci ba daidai bane ko kwanaki shekarun baya an ta yin wannan za su zo su ta bugewa mutane ababen hawa ma da shaguna masu sana'a masu sai da indomi masu sai da dankalin turawa da kaji su ta bubuge musu kaya kawai dan sun gansa anguwar da suke fara da yan anguwar wannan duka maguzanci ne ba addinin musulunci bane sam dan kawai an yi wa wannan su su ma wadannan sake zuwa su sake daukan wannan fansan a ganin su haka da haka har su karkashe junansu Allah ya tsare mu yace min al-arabi daga cikin wato mutanen ƙauye wal hadira da ƴan birni wa gairihim da wasu mutanen ƙauyuka suna yin wannan kamar da muka kwatance a ƙauyukan can na Kano mutanen birni a cikin birni irin Kano irin Kaduna irin Sokoto irin Zaria irin Yola Bauchi Gombe duka an yi irin waɗannan a sanadiyar siyasa ko a sanadiyar farauta ko sarauta wani a sanadiyar neman aure ko rabon gado ko gonaki ko rafi wajen bayin ruwa duk an yi wannan to a yanzu kuma da ya ce wa gairihim sai kwatanta da waɗannan da suka zama mutane fitina bandit din nan waɗannan da ke kama mutane suna garkuwa da su su ma suna samun wannan matsalolin wanda kuma mu ci gaba da addu'a jama'a watakila wannan shine hanyar da Allah zai raba mu da bala'in su tunda hukumomi sun gaza amma za ka samu labaran an ce tsakanin group kaza da group kaza suna ta kashe junansu saboda kowa yana fighting na ya samu domination a daji din ya zama dokar shi ake bi shi ke cewa a yi shi ke cewa a bari wasu sun zo wani ƙauye sun ce sai an ba da haraji wani sun zo ce ba za a bayar ba mutanen ƙauye kaza wasu 'yan ta'adda sun ce musu kada su yi noma wani kuma ya ce sai sun yi noman to a sanadiyar haka sai su gwamza tsakankanin junansu sai su kashe junansu kaga Allah ya kiyaye mu daga sharrin su ta nake ko shekama aka aka kashe shi shekama ta aka kashe shi ai da yake cewa ko da gaske ne ya mutu yanzu goya ya uhu dan ya dade yana mutuwa yana dawowa amma dai wannan karan na kamar ya mutu dan hayin bai fito ba yawa to kaga shi ma a irin haka ne a hamayya ta tsakanin wata kungiya irin tasu din da tashi kungiyar ha aka aka gabayan shi Allah ya mana maganin su gaba daya yace wa qad yasta'zimuna qatl al-qatil li kaunihi aziman ashraf min al-maqtul wasu kuma wani lokaci kuma za su ga cewa to ai shi wato wanda wanda wanda ya kisa darajar shi tafi karfin wanda ya kashe daka ba zai yiwu a dau fansa akan shi wato mutun yayi kisa an same shi kuma yayi kisa amma sai ƴan uwansa su ce ai ware da yake kisa to ai yana sama da wancan babu yadda za a yi mu ba da shi a kashe shi a madadin wanda bai kai darajar shi ba da matsayin shi fa yufdi zalika ila anna awliya al-maqtul yaqtuluna man qadaru alayhi min awliya al-qatil daga nan sai su fara kashe duk wanda suka kama a cikin majibinta wanda ya kisa kamar da ya faru a harbu dahis wal ghabra wanda ya faru tsakanin ƴaƴan baffanu ne guda biyu taglib da da banu bakr ibn wa'id wanda wannan yakin ya daga cikin ila kai a jahiliya yaki ne shukumin yaki haka harbul basus harbul basus shi ma shine fa da kai amin tsakanin tsakanin abin nan bakar da da da da abin nan da taglib wancan shine tsakanin dahis da tsakanin wasu kabilu da dahis da gafara sunan sunan dawakai ne da suka yi tsere aka yi munafurci a a wajen wanne ne tseren shine yakin ya tashi shi kuma Harun Basus shine ya tashi a sanadiyan wata raƙuma da aka kashe wani ya kashe raƙuma a sanadiyan kashe raƙuma da yayi shi kuma aka kashe shi da aka kashe shi sai wanda aka yi musu kisa suka ce to a ba su wannan da ya kisa kawai su rama akan shi sai suka ce ai wanda ya kisa ya fi daraja fiye da wanda aka kashe kuma kun san haka da aka ba za mu ba da shi ba ba za ku ba da shi bai to sai dai yaƙi suka ce to sai dai gaskiya sai dai yaƙi to wannan yaƙi aka yi ta yin shi har sai da kusan duka mazajen waɗannan ƙabilun suka kusa ƙarewa akwai shi babban ja'in cikin waƙa shine muhalhin ibnu rabi'a ya taɓa shigowa garin su sai zama saura mata kawai da yara suka fito suna ta zage shi suna mai Allah ya isa suna jifan shi dan ya sa da an kashe iyayensu da mazajensu sai da aka shekara wajen arba'in ana yakin daga baya kuma aka zo aka sulunta bayan kuma duk an kashe kowa kowa da ya kamata ya tsira an kashe shi akwai wanda kuma su a cikin yaƙi aka haife su shekara arba'in an haife su sun ga ana yaƙin ne kawai kuma waɗannan mutanen kakansu ɗaya to jahiliya kenan da haka sai su ce ba su yadda ba rubama halafa haula'i qauman sai kuma a samu wasu su zo su yi alliance da su kamar da yake go sai wasu su zo su goyi bayan ana faɗa da ƴan tudun wada da ƴan kofar doka misali a nan Zaria sai ƴan kofar kibo su goyi bayan kofar doka saboda aduwi aduwi sadiki abokin gaban abokin gaba na to abokina ne shine a ailo din ko abokin abokin gaba na abokin gaba na ne daga tunda su ma suna gaba da yan tudun wada to in shikenan sai su haɗu da su sun yi muhalafa kenan wa rubama halafa ulai qauman wasta'anu bihim wa ulai qauman sai yan sabon gari sai to mu ko bari mu shiga bayan tudun wada ai ana so a a musu taron dangi ne da kuma bari mu shiga cikin su sai sai sai sai fadan ya ƙara tsanani fa yufdi ila al-fitani wal adawati al-azima sai jawo fitintunu da rigingimu da adawa saboda a cikin kuma ana haka sai zama akwai kowa yana da maslaha a cikin inda ɗan yake wani kanwar shi ta yi aure a can wani shagon shi a sabon gari yake wani yana da makarantar shi a cikin zariya take a kofar kibo duk haka ana da buƙatar zuwa inda sauran suke sai fitintunu su girma su girma wanda da ya kanta adabin jahiliya zai fi fahimta wannan wannan abubuwan su suka dinga faruwa daga ciki ma malaman tarihi suke cewa Allah cikin hikimarsa ya yi amfani da wannan hanyar ya kashe da dama daga cikin mutanen za su zama musulunci fitina irin kamar yakin da aka yi wato a, a, a, a madina wanda ake ce mashi harbul abin nan bu'a mun yi magana a kan shi a baya wanda an gama shi ne shekaru biyar kafin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har manzo Allah yana makka yana wa'azi a Madina ana wannan fadan to a wannan fadan duk wani ja'iri duk wani shedani da ya kai ya kawo ana kashe shi daga dukkanin bangarorin daga da annabi zo Madina babu wani ragowar shedani a cikin mutanen Aus ko Khazraj da zai ita da fitina babu duk wani shedani an riga an kashe shi dole za a ce wani a ce Buharin daji a ce wani damuna mai damusa ko wani a ce yalo ko turji ko waye duk waɗannan shaɗanan an riga an gama kashe su a wannan lokaci sun kashe junansu wasu a cikin aus suke wasu a cikin khazara duk sun kashe junansu da haka babu wani wanda yake ɗan daba da yake da yara da yake shaɗani a madina da zai hana musulunci gudana sai dai munafukai su kuma nasu duka surutun baka ne da ƙulla maƙarƙashiya ina fata muna ganewa wannan shine abin da ya dinga faruwa a wancan lokacin saboda musulunci ya hana wannan sai ya kawo da yana fassara mana ma'anan walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab mutun ya kashe kwaya daya an kashe shi an yi asarar guda biyu in aka bar fitinan za a yi asarar mutum dubu a karkashin wannan fitinan a shekara guda wa sababu zalika khurujuhum an sananil adli alladhi huwa alqisasu fil qatl abin da ya jawo wannan fitinu a jahiliya shine wato fita da mutane suka yi daga sunnar da Allah ya tsara ta adalci ta kisasi game da wanda aka yi kisa a kansu fakataballahu alainal qisasa da haka Allah ya wajabta mana kisasi wa huwal musawa wal muadala shine daidaitawa da adalci wa akhbara anna fihi hayatan kuma Allah ya bada labarin cewa za mu rayuwa a cikin shi bi haqqani dami ghairil qatil ta yadda za a hana zubar da jinin wanda bai kisa ba min auliya irrajulaini daga bangarorin guda biyu jinin wanda bai kisa ba daga bangaren wanda aka kashe da jinin wanda bai kisa ba daga bangaren wanda ya kisa duka an tsare su daga ainihin zubar da jinin su malam ya ci gaba da cewa wa aidan fa idza alima man yuridul qatl annahu yuqtalu wanda yake so ya kisa in ya san cewa in yayi kisa yuqtalu shi ma za a kashe shi kaffa anil qatl shine abin da muka ambata zai ba zai kisa ba wa qad ruya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa abdullah ibn amr ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace an ruwaito daga abdullahi dan amru dan as Allah ya kara masa yadda da kuma sayyidina ali Allah ya kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al mu'minuna tatakafa'u dima'uhum su muminai jininsu duka daidai wa daida ne darajar jininsu iri ɗaya ne wa hum yadun ala man siwahum kuma su hannu ɗaya ne a a wajen fuskantan wanda yake ba su ba wato magana ɗaya suke da ita wajen fuskantan wanda ba su ba yace wa yas'a bi dhimmatihim adnahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma mafi kaskanci a cikin musulmai zai iya ɗaukan musu wani alkawari a madadinsu ala nabi ce ku tsaya ku ji la yuqtalu muslimun bi kafirin ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri wala zu ahadin fi ahadihi ba a kashe mutumin da ke karkashin wani alkawari da aka mishi a baya rawahu ahmad wa abu dauda wa ghayruhuma min ahli sunan wannan malamai duka sun rawaito shi al-imam ahmad da abu dauda da wasunsa ya wuce a baya wannan hadisi yana magana akan wato cewa idan mutum ya kashe wani ba a cewa saboda ya girme shi ko ya fi shi ilimi ko ya fi shi arziki a ce ba za a rama akan shi ba ko kuma a ce wai saboda wannan dan kauye ne wancan dan birni ne dan birni ya kashe dan kauye za a rama malami ya kashe jahili za a rama namiji ya kashe mace za a rama duk wannan za a rama ba za a kyale ba wanda aka haifa a musulunci ya kashe wanda yake musulunta yayi za a rama mishi wanda yake aka an haife shi da ya kashe wanda yake bawa ne aka yanta shi duk da haka za a rama ba za a ce ai saboda shi maula bane wancan ya ya ci banza faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annal muslimina tatakafa'u dima'uhum kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukuncin cewa musulmai duka jinin su tsaye yake da na sauran ai tatasawa daidai wa daida ne wata ta'adalu kuma matsayin jinin su daya wala yufaddalu arabiyyun ala ajamiyyin ba za a ce balarabe jinin shi yafi jinin bakar fata daraja ba wala qurashiyyun ala hashimiyyin aw hashimiyyin aw hashimiyyun ala ghairihim almuslimina ba za a ce kuma ba quraishi ko wanda yake ma a quraishawan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba za a ce jinin shi yafi na sauran musulmai daraja ba wala hurrin asliyin ala maulan atiqin hakanan ba da wanda yake asalin shi da ne jinin shi bai fi jinin bawa da aka yanta daraja ba wala alimun aw amirun ala ummiyin aw ma'murin hakanan malami jinin shi bai fi jinin jahili daraja ba hakanan sarki jinin shi bai fi jinin talaka daraja ba to haka dauka ko mai kudi jinin shi bai fi jinin mara kudi daraja ba kama kaza annahum yatasawuna fil amwali fi mislil mawari kamar yadda wajen rabon arziki kamar a gado to suna da daidai wajeda dan wani ɗa ne a gida bai da komai wani kuma ɗa ne yana da abin hannunsa idan babansu ya mutu ba za a ce to tunda wani yana da kuɗi shi bar a bashi kaɗan ba wani kuma tunda bai da shi bar a bashi da yawa ko kuma a ce tunda wani yana da kuɗi shi bar a bashi da yawa ya saba da kuɗi ya ci gaba da juya su kai kuma tunda baka da su ka hakurar ɗanka da dama baka saba da su ba duk biyun ba za a yi haka ba kowa za a bashi abinda Allah ya ce a bashi ina fata mun gane wannan fa innal banina yatasawuna fi irsihim min ummihim dan haka ƴaƴa gadan su ɗaya ne daidai wa daida a wajen mahaifiyarsu wa in tafadalu fi dini fi wa dunya koda kuwa a ce wato suna da bambanci wajen sanin addini da wajen samun duniya mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa wani a cikin su farfesa ne wani alaramma ne wani attajiri ne wani kuma bai da komai wani kuma mashahuri ne an san shi a duniya ana tsoron shi ɗan siyasa ne to dukkaninsu za a raba musu daidai wa ne yadda Allah ya ce a raba musu lizzakari mislu hadhihi al-unthayn haka za a raba musu haka matan aure da aka bar su a wajen suka ta kaba ba za a ce to tunda wance ta shekara takwas da mijin wance kuma ita ta wanke shi tun auren fari shekarar su 38 a ce to a kirga kowace yawan zamanta a gidan miji yawan gadan ta ba haka bai ba idan shekaran je waccan aka auro ta last asabar yau kuma ya tsarin mota ya mutu shikenan gadan su iri ɗaya ne dan ta kaba za su yi mishi iri ɗaya ce ba za a ce kuma a'a ai ya fi son wance don haka ita a ƙara mata kuɗi tunda an san ya fi santa wance kuma ya taɓa ma sakinta da haka ma ba sa wani shiri ba sai an ba ta komai ba kawai a sallame ta abin da aka ba yayanta ya isa duk ba a yin wannan Allah ya riga ya raba da kanshi ya ce ga abin da za a bayar hakan aka je jihadi ba za a ce to wani ai an ga ya fi kashe kafirai fiye da wani wani ai shi bai ma yi bai shiga yaƙi bai shiga war front ba don shi soja ne amma likita shi yana baiwa marasa lafiya kulawa ne kawai wanda aka ji musu rauni duk da haka za a bashi kaso daidai wa daida da na wancan da ya rike wuka makani ko bindiga yaƙi ina fata mun gane haka ake a musulunci haka ake wannan rabo na daidai wa daida saboda adalcin musulunci wa hadha alladhi qadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-adli bainal almuslimina fi an-nufus wal amwal muttafaqun alayhi bainal muslimina wannan hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na adalci game da dukiya da jini a tsakankanin musulmai shine abinda al'umman musulmai suka hada a kansa bi khilafi ma alaihi ahlul jahiliya kaga ya ya saba da abinda jahiliya suke wa hukamul yahudi da shugabannin yahudawa فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنفان من اليهود yace saboda kuwa anan kusa da garin Madina a cikin garin Madina akwai mutane iri biyu ko dangi iri biyu na Yahudawa Quraiza wan Nadir akwai banu Quraiza da banu Nadir Yahudawa kenan na Madina su uku ne akwai Quraiza akwai banu Nadir akwai banu Qainuqa amma waɗannan guda biyun su ake magana anan wa kana nadhiru haka yake a nuskar ku to wannan kuskuren injini ya kamata ya zama wa kana nadhi da badu sai aka mai da shi ba'u wa kana nadhiru tufaddalu ala quraidata fi dima'i sai zama jinin yan kabilar banu nadhir ya fi jinin yan kabilar banu quraida daraja a wajen a wajen kisasi fatahakamu ila annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika to tare sai akai kisa kisa ta zo kala ko dai kisa akai ko kuma zina aka samu wani da wata sun yi zina sai suka ce mu kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi haddi zani sannan kuma haka suna bambantawa wajen haddi na zina fa innahum kanu kad ghayyaruhu min ar-rajm ila at-tahmim yahudawa sun canza haddin zina wanda a littafinsu rajimu ne yadda yake a musulunci wato kisa ne ta hanyar jifa ga ma'aurata idan sun idan ya tabbata sun yi zina to sun canza wannan hukuncin ila tahmim zuwa ga at-tahmim shine a dandaka kamar gawayi ko wani abu baki a shashafa ma wato wanda ya zina a fuskar shi a mai dumu-dumu da shi haka sannan a daura shi akan jaki a juya shi ya kalli bayan jakin ana tafiya da shi ana zagayawa da shi inda ake mai dan tunku ana mai ihu ana cewa yayi zina yayi zina yara suna mai ihu suna wada mishi bola da ƙasa da sauransu shine at-tahmim wato a ci mai mutunci ko a zauna da shi a zazzage shi a ce Allah wadare da abin da kai sun canza wannan hukuncin da Allah ya kawo zuwa wannan abun sai kamar da Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirinsa cikin mujalladi na uku karkashin wannan sura ta ainihin wato alma'ida ke yace a a faqalu suka ce in hakama akaiwa muhammadu ƙara in hakama bainakum bidhalika kanat lakum hujja in ya muku hukunci da irin abin da kuke yi na yanzu na canzawa to kun samu hujja za ku ci gaba da yi wa illa in ko bai muku ba fa antum qad taraktum hukuma tawrati dama ai kun banna at-taura ne dama in ya ce kisa ne to dama akwai kisan a cikin at-taura ku ne kuka daina yi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada masu gaggawa su koma cikin kafirci kar su baka haushi kar ka ji damuwa game da su ina allazina qalu daga cikin da suka ce amanna bi afwahihim suka faɗa da baki suka ce sun yi imani ila qaulihi har zuwa faɗin Allah walam waman lam yakun bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun zuwa faɗin Allah cewa wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to waɗannan sune azzalimai ayoyi biyar a cikin suratul maida daga ta 41 zuwa ta 45 a takeice dogon zance ne kuma dogon martani ne Allah mai musun daga faɗinsa ɗinnan da yake cewa قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم suka ce mun yi imani da baka alhali imani bai shiga zuciyarsu ba ƙarya suke waɗannan munafikai kenan suna yin wannan sai Allah ya dafi yace wa minal ladina hadu da kuma yahudawa wanda suke samma'una lil kadhibi masu sauraron ƙarya suna son su ji zance na ƙarya sun fi gane mazance na ƙarya ba sa so a gaya musu gaskiya Allah ya ce samma'una liqaumin akharina suna sauraron wasu mutane can daban waɗanda su wane ne su lam atuka wanda ba su zo gare ka ba daga cikin sifofin sa ila yau yuharrifuna al-kalima an mawadi'i haka Allah ya ce suna canza wato magana Allah daga inda Allah ya ce a ajiye ta canza ta Allah ya ce suna cewa ya kuluna in umtitum hara fakhuduhu wa in lam tutawhu fahdharu in an ba ku wannan hukuncin ku karba in ba a ba ku ba ku ba hankali Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu ko a falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika alladhina la yuridillahu an yutahhira qulubahum wanda Allah yake so ya jarabce shi ba za ka iya mishi komai ba Allah bai yi nufin ya tsarkake su ba lahum fid dunya khizyun wa lahum bil akhirati azabun azim suna da tadewa a duniya yahudawa suna cikin tadewa a duniya sannan ranar alkiyama in ba su tuba da su da munafikai Allah zai musu azaba mai girma Allah ya sake cewa samma'una lil kadhibi masu fajin ƙarya akaluna lisuhuti masu cin rashawa kai laifi ko mun girman shi ka zo ka biya a sakika 'yan sanda ne alƙalai ne ma'aikatan kotu ne lauyoyi ne akaluna lisuhuti masu cin haram masu cin kuɗin wato rashawa a ba su kuɗin rashawa su canza gaskiya canza alƙalma su ɓata shari'a su ba da takaddun bogi ga wanda ba su yi karatun ba su canza alƙalman zaɓe da suna cikin akaluna lisuhuti to nan ne Allah ya faɗa asalin kissa fa in ja'uka idan suka zo gare ka suka ce Allah ya ce fahkum bainahum in suka zo gare ka an share cewa fa qalu hukum bainana an sai ka kaddara ta suka ce yi mana hukunci Allah ya ce fahkum bainahum aw aw a'rid anhu ko dai ka musu hukunci kana da zabi ko kuma ka ce ku zo ku bani waje in kai wannan kai wancan duka yayi Allah ya ce falan yadurruka shay'a babu abinda za su ce ka haka ne wa in turid anhum go wa in turid anhum falan yadurruka falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist in maka ka musu hukuncin ka musu hukuncin da adalci inna Allah yuhibbul muqsitina domin Allah yana son masu adalci Allah ya sake cewa wa kaifa yuhakkimunaka to me zai sa ma su zo su ce kai kai musu hukunci wa inda humut tawratu bayan akwai attaura a hannunsu fiha hukumullah kuma attaura Allah yayi hukunci a cikin ta irin wannan hukunce hukuncen thumma yatawallauna sannan su juya su bada baya bada zalika bayan ka musu hukuncin go min ba da zalika Allah ya ce wa ma'ula'ika bil mu'minina da munafikan nan wato wanda suke cewa amanna bi afwahi wa lam tu'min qulubuhum da wallazina hadu sune Allah ya ce ma'ula'ika bil mu'minina wannan ba mu'mine bane Allah ya sake cewa inna anzalna taurata lalle Musa Allah mun sako da at-taura fiha hudan wa nurun a cikin ta akwai shiriya akwai haske ya kuma bi hannabiyuna allazina aslamu annabawa wanda suka mika al'amarin su gabaki ɗaya ga Allah su suke hukunci da at-taura lillazina hadu suna hukunci ga waɗanda suke musulmai ne na gaskiya cikin yahudawa warrabbaniyuna hakanan malaman kwarai a cikin suna hukunci da taura bi mastufidu min kitabillah ha wal ahbaru ko wal ahbaru da kuma shugabannin coci fastoci da sauransu Allah yake bi mastufidu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada suna hukunci da abinda Allah ya daura musu dawainiyar kiyayewa na littafin Allah shine at-taura Allah ya ce wa kanu alaihi shuhada su ne masu tsayawa shaida akan cewa wannan abinda suke abinda abinda yake cikin littafin nan da gaske Allah ne ya faɗa Allah ya ce fala takshawun nasa wakhshaw kar ka ji tsoron mutane wajen faɗan gaskiya wajen hukunci da gaskiya ka ji tsoro na ni inji Allah sannan Allah ya ce wa tashru bi ayatil bi ayatil lahi sama da ayati sama nan kalila kar ka sai dan abu kankani da a baka ka canza magana Allah Allah ya ce man lam yakun bi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun ne go na farko ulaika humul kafirun to sune wadancan kina allazina hadu na gaba da aka ce a sai wannan ayat take nan wajen ko وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له wannan da mun karanta shi a baya ko waman la yakuba an la faulaika humul zalimun to sune a wadancan su kuma kamar da malamai suka ce sune wato munafikai kenan ina fata mun gane faulaika humul kafirun aka ce sune tsantsar yahudawan faulaika humul zalimun sune munafikai wanda suna ji suna ganin gaskiya suka kibinta waɗannan ayoyin su ne malam ya mana ishara an zai zo kuma ya tattata ayoyin yana magana a kansu mun yi ishara zuwa gare su ne fi jumla in yi tattata za mu ambaci abin da ya sawaka na fa'ida da ke wurin insha Allah ya ce bayyana subhanahu wa ta'ala annahu sawwa baina nufusihim wa lam yufaddil nafsan ala ukhra kaga Allah sai ya bayyana cewa dukkanin wato rayukan su daidai wa daida suke Allah ya daidaita matsayinsu bai daga wani rai a ce ya fi wani rai daraja ba daren jariri daren tsoho duka daren su daya musulunci daren malami daren wanda ba malami ba duka darajar su daya a wajen kisasi daren mai kuɗi daren matalauci duka ɗaya ne yace kama kanu yaf'alunahu ba yadda suke yi ba su da can a jahiliya ko kuma su wato yahudu tsakanin ƙuraiza da annadir ila qaulihi zuwa fadin Allah da yace fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yace kai musu hukunci bima anzalallah da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi san zuciyarsu in ka zo hukunci ka bi abinda Allah ya saukar ka bi san zuciyarsu amma ja'aka min alhaqi ka je kana barin abin da ya zo na gaskiya kana bin son zuciyarsu li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da addininka da kuma su yahudawa a gefen nasu addinin kowanne mun sa mushi shari'ar sa da kuma tafarkin shari'a ila qaulihi har zuwa fadan Allah afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yu'minun yace shin yuqin ko shin hukuncin jahiliya suke bi shine wancan hukuncin na jahiliya na ai kisa a rama a sake rama a sake ramawa yace shin hukuncin jahiliya suke nema wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun waye kai Allah kyan hukunci wannan daga cikin jawami'ul kalim na alqur'ani wato qawaid amma na alqur'ani cewa babu hukuncin da ya kai na Allah kyau duk wani hukunci da Allah ya mai kyau ne jama'a da haka kai musulmi kar ka sake a same ka kana jayayya da wani hukunci da Allah ya sawan hukunci ne game da aure game da saki game da kisa game da ibada game da tarayya da da ƴan uwanka game da zakka game da ainihin gado duk wani hukunci da kasan Allah yi wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinu ka zama kana da yaqini akan cewa wannan hukunci da Allah yi to shine hukunci mafi kyau hukuncin da mutane suke yi su kawo doka su cire ta Allah su sa ta su a wajen ba hukunci bane mai kyau dan haka shi yasa har yau babu wata al'umma da ta taba zama lafiya ta samu nasara duniya da lahira alhalin taƙibin dokar Allah za ta zama cikin rudani da fitintunu da gingimu hatta waɗannan turawa da ake ganin wai sun samu sun samu kan duniya sun rike kambun ci gaban duniya tattalin arziki ƙarfin soja ƙarfin siyasa ƙarfin ƙere-ƙere da masana'antu duk da haka suna cikin fitintunu da jarabawoyi da bala'in da ya fi namu da haka kaga ana samun yawaitan suicide kisan kai mutum ya kashe kanshi mutum ya zo cikin makaranta ya kakkashe mutane shi ma ya kashe kanshi shan miyagun ƙwayoyi gushewa hankali rigingimu da fitintunu da haka za ka ga a yanzu likitoci masu maganin kwakwale suna da suna da aiki mai yawa ƙarshen turawa research akan rikice kwakwalwa da damuwa depression yana da yana da nufuzi a ƙarshen turawa saboda sun sawa kansu damuwa iri daban-daban sun ki bin doka Allah sun yi taharruri sun kwaba rigar duk wani abu na mutunci ko na shari'a Allah sun ce ba ruwansu to mu kuma gashi muna fama da wato tattalin arziki mara kyau tsarin siyasa mara kyau tsarin zamantakewa mara kyau kuma mun ki mu ba Allah muna so mu dinga biye musu to muka tashi lalacewa sai mun gaza su wallahi in muka tashi lalacewa in muka ci gaba da biyo turawa sai mun gaza musu domin su suna da nasu abinda suka suke yi da gaske mu kuma mu yin komai da gaske rayuwa ba mu dauke ta da gaske ba cuwa-cuwa muke mata karatun boko ba da gaske muke ba cuwa-cuwa muke mushi ayyukan masana'antun ayyukan gwamnatin duk abin da muke cuwa-cuwa muke to addini ma kuma so mu kawo mai cuwa-cuwa wanda shine gatan mu dama da abin da muka dara su kenan kuma ya lahu min gata gata ce mai kyau inda mu rike ta duk wannan bala'in da muke ciki zamu fita lafiya lau mafi da kunci shine karayi a duniya shekara 60 kana shan wahala amma in ka mutu zaka tsira da tauhidinka da imaninka da aikinka na gari ka ji dadi har abada to amma duniyar ba mu nemi mu gyara ta ba lahirar kuma ita ma da muke da tabbas game da ita mun ki daukar ta da gaskiya to da ka ɗan Afirka bakaken fata su ji wannan jama'a idan muka sake muka kama tabarkin turawa na lalacewa to wallahi sai mun gaza su a lalacewa yayi shi gare misali da irin wannan bala'i na kidnapping kidnapping sa nake da an turawa ake ganin shi ake ake ake kallo a fina-finai ko a karanta a irin crime fiction labaran barayi irin na Jim Hadley Chase da makamantansu amma ba sa irin wannan rashin imanin da, da ake yanzu a nan ƙasa da aka zo aka fara gwadawa yanzu je da ya zama da aka duk abin da muka ɗauko na lalacewa daga gurin arna to sai mun fi su lalacewa a kai kalli satar jarabawa agun arna muka koya arnan kudu sai koya ɗan arewa musulmai satar jarabawa manyanmu wasu manyanmu da suka yi tunani mara kyau ce ai tunda yan kudu suna satan ansa ya kamata mu mu dinga yi ka a wuce mu shine fa muka mai satan ansa ya zama halas muke yi dukkanin mu sai wanda Allah ya tsare iyaye su suke ma ƴaƴansu a zaitun yadda ya satan ansa hukumar makaranta ita ke shirya ma ɗalibanta yadda za a satan ansa a waye da neko da jam da yan bayar da waye haka nan a manyan makarantu haka ake sirka duk wata sirka-sirka don a samu a shatar ansa a hai mai natija ga ta nan muna gani likitoci ba su iya koda prescription ba yanzu akwai likitoci da google suke duba za su bada magani kaga baka bukatar su tunda google akwai shi a wayar kowa zaka je gun likita ne ya dinga tambayar google cewa da kaza da kaza ne yake dan mara lafiya dan Allah shek google me za da ke google me za a bashi kaga wanda ya zama shiririta gashi nan likitoci pharmacist injiniyoyi architect educationist kowa bai iya abin da aka ce ya iya ba kowa bai iya ba a je a ba yara credit tara tara a wayar da neku su kasa cin 120 a dam so da dam ta tsare ta hana sakan ansa in ma an yi sa'a tunda canki canki ne sun cancanka su kasa cin fosu jami in an sake yin sa'a sun cancanka ita ma tunda canki canki ne ana zuwa 100 level ayi watsi da su shikenan ai ta shari'a ana cewa malaman jami'a azzalimai ne ba su da mutunci sun sun kada yaran mutane saboda idan kuma aka samu jami'ar da ba ta ba da kulawa game da wannan to shine za a yi graduating din mutane ba su san komai ba ku za ku ɗauke su malamai a makarantarku ko a asibitinku ko a ma'aikatarku ku ta musu interview ku wuni ku kwana kuna interview ku kasa tantance mutum biyar za ku ɗauka malamai ingilishi wannan yazo da B.Ed English wannan yazo da B.Sc English wannan yazo da MSc wane ne integrated science ku tambaye shi noun pronoun bai sani ba ku tambaye shi suffix prefix bai sani ba ku tambaye shi comprehension bai sani ba a ce ya rubuta application na za a dauke shi aiki ya kasa yaro ya je NYSC a sa shi ya rubuta application na relocation ya kasa rubutawa gudanarwa gani wannan duka wannan tasiri za ta jarabawa ne kuma har yanzu mu shirya gyarawa ba ina so mu fahimci abin da ke nufi cewa idan muka ɗauki wannan lalatar to sai mun fi kowa biyan farashinta in ka je kai wa ɗanka kai a zetin masa aka yi masa jarabawa ta ƙarya a miracle center aka bashi takarda ya tafi ya je medicine ya je bai iya ba wata rana zai zo ya duba ka a matsayin mara lafiya in bai duba ka ba kai principal ɗin da ka bayar da dama aka rata an wata rama takkace zai duba ai abin cycle ne zai juyo sai ka shigo ko gashe ashe ashe ashe miracle kan da kuka yayi ne shine likita ya daba mata wuka inda ba a dabawa shikenan ka ka biya farashi shi haka duk waɗannan balawoyin jama'a mu guje musu mu kama addinin mu kawai shine mafitan mu mu kama dokokin da addinin mu ya tsara mana mu guje waɗannan fitintune shine kawai zaman lafiyar mu Allah shi kyauta ina ganin bari mu kwara anan saboda kudin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته